الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في قبدا كراتو الكيلة مالك جيم صيا أبابي نحال عند يكي شوا وسبق حال ما بحرب جل قتل أبوا ولا أنه فقد ورث وسبق إنن يقول جينا أبوا وأبوا سبق حال ما لمنه سنجي حال يرقاتي ما بحرف الجرة صاحب الحال وند أكنش جرة da harafi a ce idan sahibul hal din ya zamanto majruri ne to ba su yadda hal din ya riga sahibul hal ba sun ƙi yin haka su malaman nahu misali ka ce marartu bi gulamin ka'iman in ka ce marartu bi gulamin ka'iman wannan yayi amma idan ka ce marartu ka'iman bi gulamin suka ce bai ba saboda bi gulamin din jarumin jururin din nan ko ismi majrurin nan shine sahibul hal kuma ka gabatar da hal din kafin wannan ismi majrur in cewa kai marartu bi gulamin ka'iman shi kenan ya yi amma ka ce marartu ka'iman dubulamin suka ce wannan bai ba sun hana a nan maɗin asalinsa mafurin biyu wanda sabaka ɗin ya yi idafa zuwa ga fa'idi sani wala amna ya ce ni ba zan hana yiwuwan haka ba ji ibn malik faƙadu warar hakika tabbas hakan ya zo cikin shawahidi da maganganun larabawa tunda yana da shahidi ya zo ba zan hana yinsa ba kamar yadda da yawa malaman nahau suka hana kasancewarsa da ke karatun mu karo na farko ne na alfiya ba masu shiga irabi ba masu shiga shawahidi saboda magabata suna karanta alfiya su uku suke karanta alfiya alfiya karanta alfiya karo na farko ana so ka fahimci gundarin baitukan me suke me suke dauke da sunan hukunci ba ruwanka ba ruwanka da irabin baiti ba ruwanka da shawahidi da yake shigowa cikin baiti kawai gundarin baitin me ka fahimci me wanne hukunci ne na nahau wacce matsala ce na nahau wannan baitin kawai yake shi ne karo na farko ka karanta alfiya in ka sauke alfiya a haka kuma sai ka dawo ka karanta alfiya da shawahidinsa duk inda aka yi ishara zuwa ga shahidi ka karanta shahidin amma shafinsa kuma ka haddace karo na uku kuma sai ka zo ka karanta irabin baituka to saboda haka karatu na farko fahimtar gundarin baitukan me baitukan ke dauke da sunan matsaloli shi ne kawai bukatar bukatar wannan a nan da ya ce wa kadwarar din yana nufin akwai shawahidi baituka da wake-wake na larabawa wanda zahirinsu sun gabatar da hal akan sahibinsa wanda yake majalisar kamar yadda muka ba da misali a baya don haka ne ya ce tun da akwai shawahidi ya ce shi ba zai hana ba kamar yadda sauran malaman na kuma suka zo suka hana shi ne ya ce wala tujiz halan min al-mudaf la illa idza tada al-mudaf amala yace karka halalta zuwan hal daga mudafin ilaihi idan mudafin ilaihi shine ya zamanto sahibul hal to karka yadda ka kawo mishi hal ma'anar wannan kuwa shine bai halitta sahibul hal ya zamanto mudafin mudafin ilaihi ba to shine illa sai dai izattadal mudafu amala sai dai idan mudafun din ya buƙaci aiki a cikinsa ya buƙaci aiki a cikinsa ma'ana mudafun din ya zama to amili ne wanda shi wannan mudafun ilaihi din ya zamo ya zamanto ma'amulin wannan amili mudafun din a wannan lokaci zaka iya ba wa mudafun ilaihi hal misali zaka ce ana ana darib ana daribu zaidi qa'iman anan zaidin din mudafun ilaihi ne qa'iman din ya zamanto hal ne na mudafun ilaihi dan menene saboda daribul din yayi aiki a a shi sahibul hal din yayi aiki shine irin sa yazo cikin qur'ani ilayhi marji'ukum ko ila allahi marji'ukum jami'an anan kace a marji'a din ya zamo amini ne na mudaf ilayhi damirul khitab to damirul khitab din shine mudaf ilayhi sai ka ɗauki hal ka bashi shine jami'an to da marji din ba amili bane to da ba zai yi ka bawa mudafin ilayhi ya zamanto yana da hal ba to shine wuri na farko yace illa idan tadal mudafu amala sai dai idan mudafun yana aiki a cikin yana wa shi mudafin ilayhi din aiki mudafin ya zama amili mudafin ilayhi ya zama to ma'amuli to wannan mudafin ilayhi ma'amuli sai ka dauki hal ka bashi wannan wuri na farko kenan wuri na biyu aw kana juz'a ma lahu udhifa aw misla juz'ihi fala tahifa ko wuri na farko a wancan mudafin yayi wa mudafin ilayhi aiki wuri na biyu aw kana juz'a ma lahu ifa ya kasance ya zamo juz'in abinda aka mishi aka mishi idafa wannan mudafin ilayhi din da ka bashi hal to ya kasance juz'i ne juz'i ne na wannan hal din da zaka bashi din misali suna buga misali da ayan Qur'ani wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ikhwana misali anan ikhwana din sun ce hal ne wannan hal din na mudafun ilayhi ne mudafun ilayhi mudafun ilayhi din shine damiri ma fi sudurihim din suduri mudafun him mudafun ilayhi to saboda haka shi mudafin din ya zamo juzi'i ne juzi'in juzi'i ne saboda haka ikhwanan din zai yi ya kasance ya zama to hal hal na menene halun na mudafin ilayhi din halun na mudafin ilayhi din saboda haka shi mudafin din juzi'i ne na mudafin ilayhi to zai yi wannan mudafin ilayhi din ka dauki ka dauki hal ka bashi anan kenan kace wa nazana ma fi sudurihim min dhil sudur mudafun damir sudurihim din mudafun ilayhi mudafun ilayhi din shine sahibul hal ya halatta ka dauki hal ikhwanin ka bashi saboda mudafun din juz'in sa ne misalin aka ce kirjinka kirjin juzi'inka ne wani bangare ne a cikinka saboda haka ce ma fi sururihim mun cire abin da ke cikin zuka a cikin zukatansu ko kirajensu to saboda haka kirajensu din wani bangare ne a jikinsu ai to tunda mudafun din wani juzi'i ne daga mudafun ilayhi to shi wannan mudafun ilayhi zai yi ka bashi hal zai yi ka bashi hal wannan shine aw kana juz'a ma lahu bi fadin mudafun din ya zama juz'i ne a juz'in abinda aka mishi idafa ne ma'ana juz'in mudafun ilayhi to shi wannan mudafun ilayhi to a wannan lokaci zaka dauki halaka bashi shine ya zama to ikhwana kenan ikhwana kace ikhwana wannan wuri na biyu kenan aw misla juz'i ko kuma ya kasance mudafun din ya zamo kamar tamkar ko shigen juz'i ne na mudafun ilayhi misali anittabi'a millata ibrahima sai ka ce hanifan hanifan din hal ne na mudafun ilayhi millata mudafun ibrahima mudafun ilayhi anan ya bai samu jarra ba saboda ismi ne ajami ghairu ghairu musarrif millata ibrahima hanifa to in ka lura anan millata din ba juz'i ne na ibrahim ba amma kaman juz'insa ya yi kama da juz'insa saboda addininsa ne addinin ka ba zai yi ka rabu da shi ba kamar yadda ba zai yi ka rabu da hannunka kanka kirjinka zukuna tare to haka addininka ba juz'i ne a jikinka ba amma kamar tamkar juz'i ne a jikinka to tunda mudafin din kamar tamkar juz'i ne a mudafin ilayhi to shi wannan mudafin ilayhi din zai yi ka ba shi haɗu shi ne hanifa kenan to a waɗannan wurare guda uku ne ya halatta a ba wa mudafin ilaihi haɗu amma in ba waɗannan wurare guda uku ba ba zai taɓa yiwuwa ka ɗauki hal ka ba wa mudafin ilaihi ba ya ce fala ta hifa ana cewa hafa hafa yahihu shi ne kaucewa akan kaucewa kan hanyar kan hanyar adalci shine shine hafa yahihu ma'ana fala tahifa karka kauce a hanyar da malaman nahwu suka daura ka kaje ka dauko hal ka bawa mudaf ilai ba waɗannan wurare guda uku ba wannan shi ka bi hanyar da suka daura ka karka ba wa sahibul hal mudafu ilaihi hal in ba waɗannan wurare guda uku ba da zaran ka ɗauki hal ka ba wa mudafu ilaihi ba a wuraren nan guda uku ba ka yi haifu shi ne ka kauce hanyar da malaman nahawu suka ɗaura shi ne mana fala ta yi ba da fala ta yi ba shi ne wanda ya zuwa cikin ƙur'ani an yahi fallahu in alaihi wa rasuluhu an yahi Allah hafa hafa yahi badal kha ba khafa yahi ba ba khafa ya khafa ba hafa yahi to shine yace wal halu in yusabbi fi'l surifa aw sifati ashbahat al musarrafa fajaizun tabdil ka musbi'a za rahilun wa mukhlisan zaidun da'a yace daga cikin hukunce hukuncen hal wal hal in sab hal in aka masa nasaba aminin salin ya zamanto bi fi'ilin an mishi nasaba da fi'ili surifa wannan fi'il ba jamidi bane fi'ili wanda yake sarrafuwa ma'ana sahibul hal aminin wannan hal din ya zo ya kasance fi'ili ne mutasarrifi fi'ili mutasarrifi shine fi'ilin da zaka same shi da madi mudari'i am ko duk zaka samu a shine mutasarrifi kenan idan amilin wannan hal da mun sha bayani cewa ana maganar nahu dole a yi maganar amili an ce hal mansubi dole a nemo abin da yayi wa hal din nasaba kamar da mun sha bayani akan wannan aminin wannan hal din in ya zama to fi'ili ne mutasarrifi mai cancanjuwa to aw sifatin ashbahat musarrafa ko aminin ya zama to abinda yayi wa hal din nasaba ko kace an yi wa hal din nasaba da wata sifa sifar ta yi kama da fi'ili wanda yake mutasarrifi irin sifofi irin su isin fa'il irin su isin maf'ul irin wannan duk aka ce sifa ta yi kama da fi'ili ita ce sifar da take aiki irin da fi'ilinta to fa ja'izun taqdim ja'izi ne a wannan a waɗannan halayya guda biyu ka gabatar da hal misali yace ka musri'a zarahilu wannan ya baka misali ne na ƙarshen shine au sifatin ashbahatil musarrafa in ka ce zarahilun musri'an in ka ce zarahilun musri'an a nan rahilun din sifa ce ita ce amini ko ita ce ta yi wahal din nasaba to kasancewa wannan sifa din ta yi kama da fi'ili mutasarrifi saboda menene saboda ismul fa'il ne to sai aka gabatar da hal din maimakon ka ce zarahilun musri'an zarahilun musri'an sai ka ce musri'an zarahilu wannan jaizi musri'an ka gabatar da hal din tukunan ka ce zarahilun wanda asali zarahilun musri'an wannan ya tafi a halin gaggawa sai ka ce a halin gaggawa wannan ya tafi ya izini ka ce zarahilun musri'an shine asali musri'an zarahil kuma jaizi saboda menene rahilun ɗin wanda shi ne ya yi wa halin nasaba to sifa ce da ta yi kama da fi'ili don me saboda ismul fa'il ne wannan misali na farko misali na biyu kenan na farkon kuma ya ce wa mukulisan zaidun da'a in ka ce zaidun da'a mukulisan da'a ɗin fi'ili ne mutasarrif fi'ili ne mutasarrif saboda muna da da'a muna da yalu muna da ulu muna da adda'i muna da almadu muna za mu yi sarrafa fi'ilin tun da kuwa ka ne maimakon ka ce zaidun da'a mukulisan wanda shine asali hal ya zo a ƙarshe zaidun ja'izi ne ka gabatar da hal din ka ce mukulisan zaidun da'a ja'izi ne mukulisan zaidun da'a dan menene saboda da'a din fi'ili ne mutasarrif shine yace wa amilun dummina ma'ana al-fi'li la fihi mu'akhkharan lan ya'mala katilka laita wa ka'anna wa nadar nahwu sa'id mustaqirran fi hajar yace wa amilun dummina ma'ana al-fi'li in amil din da ya yi wa hal nasaba in ya zamanto an ba shi ma'anan fi'ili an mishi tadminin ma'anan fi'ili amili ne ba fi'ili ba amma za a mishi tawili ya zamanto fi'ili shine ma'anar an ba shi an yi tadminin an shigar da ma'anan fi'ili cikin wannan amilin da shi ba fi'ili ba ne la hurufahu anan wasu musta la hurufahu wasu musta la hurufihi gace la hurufihi yana koma ma'anar fi'ili ma'anar fi'ili la hurufi fi'ili din majrur la din atifa ce hurufi kuma ya zama tun ma'tufin ala alfi'ili kenan in ka ce la hurufahu kuma yana daukan mahallin yake dubawa shine la hurufahu la hurufihi mu'akharan lan ya'mal ay lan ya'mala mu'akharan alif din alif ne na itlaqi wannan amilin wanda yayi wahal nasaba tunda ba fi'ili bane yana dai dauke ne da ma'anar fi'ili ba harufan fi'ili ba ba harufan sa ba ma'anar fi'ili yake dauke da su to ba zai yayi aiki mu'akhar ba yayi aiki mu'akhar ba sai dai ka kawo shi a farko ba zai yiwu ka yi masa aikin akar ba misali ya ce ka tilka laita wa ka anna tilka dinnan misali yana ɗauke da ma'anan abinnan ishara tilka misali za ka ce a shartu fi'ili tilka ɗin kuma abin nan ismul ishara ne saboda haka tilka yana dauke da ma'ana ashar nayi muni sannan laita kuma harfu tamanni yana dauke da ma'anan atamanna ma'anansa amma ba harufan ba a tilka baka samu hamza da shinun da ra'u harufa na ashartu baka samu ba ma tilkan ne yake dauke da kawai ma'anan ashartu haka idan ka ce laita har har tamanni in ka ce tamannaitu to laita din babu harufan tamannaitu sai dai laita ne take dauke da ma'ana na tamannaitu haka in ka ce ka anna ka anna misali ka yana dauke da ma'anar shabbahatu shabbahatu na fili amma ka anna din ba ta da harufa na shabbahatu shi ne suke cewa awamili ne waɗanda suna dauke da ma'anan fi'ili amma harufan fi'ilin babu a tattare da su to bai halitta ka akara su ma aiki a jirkance ba saboda menene saboda rauninsu kasancewa rauninsu ba zai yi su yi ma aiki a abinnan a jirkance ba misalin wannan za ka iya cewa tilka hindun mujarradatan ko haza zaidun qa'iman in ka ce haza din hazan yana dauke da ma'anar fi'ili amma banda harufansa haka in ka ce tilka tana dauke da ma'anar fi'ili banda harufansa in ka ce tilka tilka hindun mujarradatan a mujarradatan a mujarradatan ko ka ce walaita zaidan amiran akuka to saboda haka a wannan lokacin ba zai yi hal ɗin ka akhara shi ba saboda menene saboda saboda ba zai yi amilin tilkan ka akhara shi ba saboda menene saboda rauninsa sai dai ka kawo shi farko ba zai yi ka ce ba zai yi ka ce ka ce tilka ka ce tilka ba zai yi ka ce mujarradatan tilka hindu ba mujarradatan ka kawo hal ɗin ko ka ce ka'iman haza zainu ba haza ka'iman haza zainu sai dai ka ce haza zainun ka'iman tilka hindun ka'imatan ko tilka hindun mujarradatan me yasa saboda raunin amini in afili ne ya ma bayani zai yi ko ka musri an zara ka musri an zarahil wa lisan a zaidun da a fi'ili saboda fi'ili din yana da ƙwari amili ne mai ƙwari sannan kuma wannan amili ne mai rauni saboda ba fi'ili ba ne yana dai dauke da harufan fi'ili ne kawai to shi ne mu'akkarar lan amala sai ce amma wani dar yana zuwa kaɗan na hau fa'ilin na dara ɗin na hau sa'idin mustaqirran fi hajar in ka ce sa'idun mustaqirran fi hajar asali sa'idun fi hajarin mustaqirran sai ka gabatar da hal din saboda amininsa jarumu majruru hakanan zarfu saboda jarumu majruru da zarfu layin su ɗaya ne ana tasamuhi sosai a tattare da su har akwai ka'idar su malaman nahu suna cewa يتسامه يتسامه في المجرور والظروف ما لا يتسامه في غيرهما abu da yawa a irabi a nahawu bai halitta ba amma aka zo jarin majruru ko zarfus ya ce kawai a ya halatta kawai a ya halatta to ganin wannan ne a nan sa'idun fi hajarin mustaqirra shine asali mustaqirra saboda fi hajarin din jaru majrurun shine amili a halin mustaqirra saboda yana dauke da ma'anan fi'ili in ka ce sa'idun fi hajarin asalin sa sa'idun sa'idun mustaqirrun fi hajarin ko sa'idun istaqarra fi hajarin ko sa'idun ka'inun fi hajarin in ka ce mustaqirra wannan jaru majrurun dole ka nemo masa muta'allaqi wannan muta'addakin kuma dole ya zama wani abu ne wanda yake fi'ili ko mai kama da fi'ili saboda haka ya ce yana zuwa wannan ko da kaɗan ne irin wannan yana zuwa a wani babi a babin a babin a babin jaru ma majuru a babin jaru ma majuru ونهوا زيد مفردا أنفه من أمر معانا مستجاز لن يهم ya ce duk da a baya an yi bayanin cewa dole ne aminin hal ya zama fi'ili mutasarrifi ko sifa wacce ta yi kama da fi'ili mutasarrifi a bisa wannan ba zai yiwu ismu tafdili a dauki ya yi aiki ba to amma sai aka cire wannan ka'ida a cikin wancan shine wanahu zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan yace mustajazun yace wannan jaizi ne misali kace zaidun mufradan mufradan din hal ne hal ne wanda ya gabaci amininsa amininsa shine anfa'u anfa'u min amrin mu'anan mu'anan shi ma amininsa anfa'u ne ma'ana akwai hal guda biyu ne ɗaya ya gabata ɗaya ya zo ƙarshe in kana so ka hada ka hada wa zaidu hali guda biyu shine ake yi misali zaidun qa'iman ahsanu minhu qa'idan zaidu a tsaye ya fi kyau da a ce yana zaune kaga ka ba wa zaidu hali guda biyu ɗaya halin a tsayuwa ɗaya kuma zama in a zaune ne ya fi kyau to a irin wannan matsala ka ba shi halayya guda biyu to a wannan lokaci ja'izi ne abin nan ismu tabdili ya zo ya ma aiki shi yasa ya ce ma mustajazu ya halatta lan yahi baya raunana daga hana yahi hana yahinu hainan hayyinan misali wannan ba zai zamanto ya zamo mai rauni ba kai tsaye ya halatta a yi amfani da shi ana zaidu shi kadai shi kadai a halin da yake shi kadai ya fi amfani da ya fi amuru a lokacin da aka agaza mishi mu'an din ismul maf'uli ne daga a'ana al-mu'in ismul fa'il al-mu'an kuma ismul maf'uli zaidu yana halin shi kadai ya fi amurin da aka agazawa aka taimakawa amfani irin wannan kuma giyawa ne saboda ya danganci mutum-mutum wani shi kadadin ya fi mutum dubu ma kai miliyan ma ya fi shi kadai saboda yi mutum din suna ya kama yi ba yawa ba ne shi yasa annabi ibrahim allah subhanahu ta'ala ya kira shi umma shi kadai kuma inna ibrahima kana ummatan kana ummatan wal halu qad yaji'u za ta'addudi li mufradin fa'alam wa ghairi mufradin yace hal wani lokaci ko ja'izi ne yazo za ta'addudi yazo da yawa hal zo da yawa li mufradin ga sahibul hal da daya misali za ka ce ja a zaidun rakiban dahikan daga hal guda biyu ja a zaidun rakiban dahikan ko ka ce ja a zaidun rakiban dahikan ƙari'a duk da yi ka hal guda uku nan duk na zaidu ne na shi kadai ya zo yana dariya ya zo yana karatu ya zo kuma akan ko keke ko wani abu duk dai a hali sahibul hal ɗayan shi ne ka ɗauki waɗanda a hawa da ka ba shi fa'alam ya ce ya hakan ya zamanto da mufradin fa'alam wa gairi mufradin hakanan ya ce zai yi kuma ya zamanto ga ba ya zamanto ga ba ba mufradi ba zai yi kowanne daga ciki a halayen nan guda biyu su zamanto muta'addidi kowanne daga cikinsu wa aminul hali biha qad wa aminul hali biha qad ukida fi nahwi la ta'asa fil ardi mufsida ko fi nahwi la ta'asa fil ardi mufsida da nakali shine yace aminul hal shi ne fi'ili ko abin da ya yi kama da shi abin da yake wahal ɗin aiki yake wahal ɗin aiki to shine fiha kad ukida ana akkada amilin da halin ya zaman to ma'anansu ɗaya ne anan ya ce biha ne saboda menene saboda halin mu'annas ne a larabci yana cikin al-mu'annasatul as-samayya biha da ita halin kad ukida akan iya akkada amili ya zaman to halin da amilin ma'anansu ɗaya ne ya ce binahu cikin misali kamar la ta'asa fil ardi mufsida in ka ce la ta'asa ma'ana karka yi barna fil ardi a doron ƙasa sai ya ce mufsidan shi ma ifsad din barna ne kaga hal din da fi'ilin amilin nashi ma'anan su ne idan wannan hal din kawai ya karfafa ma'anan fi'ilin wannan ana cewa alhalul mu'akkida alhalul alhalul mu'akkida ake cewa misali wala ta'asaw fil ardi mufsidin wala ta'asaw fil ardi mufsidin ya ishara zuwa wannan aya wa in tu'akkid jumlatan fa mutmaru amiluha wa lafzuha yu'akkad yace idan kuma jumla ce ka akada ma'ana wancan mufradi ne in kuma jumla ce ka akada fa mutumaru amiluha amilin wannan hal din zai kasance mutumar ne wujuban ma'ana dole ka boye shi mutumari ne wujuban misalin ka ce zaidun akuka jumla ce jumla ismiya mubtada da khabar to jumla ismiyan nan kake so ka akkada da ha kamar yadda la ta'asa ko la ta'asau din nan ka akkada shi da mufsidina to jumlan zaidun akuka misali kake so ka akkada shi da ha to a wannan lokaci fa mutumaru amiluha amilin wannan hal din dole ka boye shi ya zama to ba za ka fito da shi ba kace zaidun akuka zaidun akuka ma'arufan misali ko zaidun akuka qari'an to saboda haka wannan qari'an din hal ne na jumlar gaba daya jumlar zaidun akuka ka akada to ina amilin wannan hal din to ka boye shi dole ne ka boye shi ka boye shi sai dai kai takdiri ka fito da shi ko ka ce zaidun zaidun akuka a'arifuhu qari'a ya zamanto wannan a'arifuhu ya zamanto amilin wannan hal din qari'a amma dole ne ka boye wannan amilin din kenan wa lafzu ha yu'akhadhu sannan dole ne wannan hal din a kawo shi karshe ba farko ba misali kamar yadda muka bada misali zaidun akuka qari'a ba zai yi ka ce qari'an zaidun akuka ba ƙari'an zaidun akuka ba ko zaidun ƙari'an akuka ba sai dai ka ce zaidun akuka ƙarshe ka ce ƙari'an kyan wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da zai zo yi bayani a kai cewa amini na hal akan iya cire shi cire shi din akwai jawazan akwai wujuban wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da za a cire amini hal ya zama wujuban dole ne a cire shi وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وحوناه رحلة يتي موضع حال يتي آه وتجيء جملة موضع الحال جملة تنازوا أقول حال حال تزونا جملة جملة جملة جملة اسمية وجملة فعلية ka ce fi mahalli nasibin halin min fa'ili kaza yana zuwa wannan ma'ana kenan hal tana zuwa mufradi ba, ba jumla ba sannan hal tana zuwa jumla shine ma'anar wannan ka ja a zaidun ya ce misalin ka ce ja a zaidun ka ce wahawa nawin rihila wannan wahawa nawin din huwa nawin mubtada da khabar ne jumlatul mubtada'i wal khabar jumlatun ismiyatun fi mahalli nasbin fa'ilu fa'ilu zaidu ko ka hal min zaid hal min zaid zai zama to hal ne na zaidu ja'a zaidu wa hawanahu zaidu ya zo lokacin ya zo kuma a halin niyyar kuma tafiya imma ya kasance takdiri wa hawa nawun rihi lahu ya zo amma halin yana zuwa yana halin kuma niyyar tafiyarsa wa hawa nawun rihi latan tukunan ya cire ta din sai aka mayar da shi ha saboda waka na kafiya to saboda haka kenan jumlan huwa nawin to jumla ce ismiya fi mahalli nasbin hal min hal min hal na zaid wa zatu badi'in bi mudari'in sabat hawad damiran wa min al wawi khalas jumlar da ta zamanto jumla fi'iliya ta zamo hal amma jumlar wacce ta fara da fil mudari'i ne musbati fil mudari'i misalin ka ce ja'a zaidun yadribu yadribu fil mudari'i ne musbati baka ce ja'a zaidun la yadribu ba baka ce ja'a zaidun lam yadrib ba ja'a zaidun yadribu jumlan yadribun nan jumla ce fi'iliya wacce ta fara da fil mudari'i shine wa zatu badi'in bi mudari'i wannan fi'il mudari din sabat musbat ne ba manfi bane ma'ana ba kawo harfin nafi lam ko harfin nafi la an sa ba bi mudari'in sabat yace to hawad damiran to dole ne a cikin wannan fi'il mudari'in a samu damiri na wannan sahibul hal din misalin kace ja'a zaidun yadrib zaka ce yadribun nan jumla fi'il mudari'i marfu'un وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ذاك وفائله ضمير مستتر فيه جواز التقدير هو وأن الضمير هو أن يرجع حكم يعود إلى أو على سيس دون ne hawan damiran ta kasance na ɗauke da damiri damirin wannan zaidi ko sahibul hal wa min al wawi khalas kuma dole ne ya zamanto ba wawu kar a sa wawwau din ta raba tsakanin sahibul hal din da wannan jumla misali ba zan yi ka ce ja'a zaidun wa yadrib ba sai da ka ce ja'a zaidun yadrib to saboda haka yace wa zatu wawin ba da halu mubtada in ka ga me waw jumla ce ta hal da fi'il mudari musbat kuma ka zo ka gani da waw to a wannan lokaci bayan wannan wauɗin ka kaddara mutta da sabon fil sabon wannan dole ne yana nufin bai halitta ka kawo wau tsakanin sahibul hal da fil mudari musbat ba amma in ka gani a wani bu to ka kaddara mubtada shine ma'anar ilmi din ka kaddara mubtada ya zamanto wannan fil mudari din shine khabar ɗinsa. shi yasa yace lahul mudari uj'alanna lahul mudari aj'alanna mustada musnad ay ay ij'alanna al mudari'a musnadan lahu kamar yadda wannan fi'il mudari musnadin wancan mubtada din ma'ana khabar din wannan mubtada misali idan nace ja'a zaidun wa yadrib to yadribun nan zan ce fi'il mudari هذا شيء جملة جملة فعلية في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو يدري dan ce haka idan ban kaddara mubtada ba ba zai yi in kawo wau tsakanin sahibul hal da fil mudari musbati ba to shine yace wa jumlatul hadisi wa ma kunti ma biwawun au bi mutumarin au bihima a nan ya kawo maka jumla fi'iliya fi'ilin fi'il mudari'i asalin misalai ne guda biyar jumla ta hal imma ya kasance jumla ismiya ko imma ya kasance jumla fi'iliya saboda banda jumlolin nan guda biyu ba mu da wata jumla jumla ko fi'iliya ko ismiya ce to jumla ismiya kwata-kwata a baitin da ya gabata bai yi magana a kan ta ba ma saboda da ya ce wa za tu bari in bi mudari'in sabatin nan jumla fi'iliya mai fi'il mudari'i musbat to saboda haka jumla ismiya musbata jumla ismiya manfiya kaga an samu guda biyu a nan go sannan jumla fi'iliya imma ya kasance da fi'il mudari'i wa imma ya kasance da fi'il madi ba zai yi ya zama to da fi'il amri ba inda fi'il mudari'i ne imma ya kasance musbat mun riga ya mun magana a kansa wai ma ya kasance manfi ba mu yi magana a kansa ba in kuma da bilul madi ne imma ya kasance musbat imma ya kasance manfi ba mu yi magana a kai ba kenan misalai ne guda shida sai ya cire ɗaya rakka ce ɗaya raddin ya ce hawar da miran wa minal wawu talati ya kasance a cikin fi'il mudari musbatin akwai damiri kuma kar a sa to saura guda nawa saura guda biyar wayannan guda biyar din shine wa jumlatul hali siwa ma qaddima din jumla ismiya musbata jumla ismiya manfiya jumla fi'liya da fi'il madi musbat jumla fi'liya da fi'il madi wanda yake manfi jumla fi'iliya da fi'il mudari wanda yake manfi kun su biyar ba to wayannan su biyar din shine biwawin au bi mutumarin au au bihima in suka zo jumla hal zaka iya kawo wawu ita kadai ko zaka iya kawo damiri kadai ko zaka iya kawo wawu din da damiri gaba daya wannan duka jaizi ne والحال قد يهضم ما فيها عامل وبعض ما يهضم ذكره فذل yace wal hal hal din yace akan iya cire abinda yayi mata aiki ma'ana amilin amilin hal zai akan iya cire shi misali wannan in nace maka kaifa wasalta kaifa wasalta za ka ce rakiban ko kaifa ita ka ce mashiyan rakiban da mashiyan dinnan kowanne daga cin su hal amilin sun ka cire shi wannan cirewan jayizi in ka ga dama inda ce ma kaifa wasalta za ka ce wasaltu rakiban ka faɗi amilin hal na ce kaifa ita ka ce ji'itu rakiban in kaga dama jaizi ne sannan da ya ce wa ba'du ma yuzafu cikin amilin hal da ake cirewa akwai wasu daga ciki wanda zikru ambatan ambatansa yuzil aibu ne a an hana a ambace shi ma'ana dole ne a cire wannan amilin kenan shine mas'alar da dazu muka karanta zaidun akuka qariyar ko zaidun abuka ma'arufan irin wannan wanda jumla ce ismiya ka ɗauki hal ka ba wa wannan jumla to a wannan lokaci amilin wannan halin dole ne ka cire shi ya zamanto hazirinsa ya zamanto wujubani التمييز اسم بمعنى من مبين النكراء ينسب تمييزا بما قد فسرا كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا yace tamyizi ismun izmi na farko kenan bi ma'ana min yana zuwa da ma'ana na min ne ma'ana min zaka ga ya zo da shi mubinin kuma yana zuwa mai bayani ismi ya ma bayanin wani abu da ya gabata wanda da shi za ka samu bayani misalin ka ce ja a ahada ashara ka tsaya ma'ana goma sha daya sun zo ɗaya ne goma sha daya ja ahada ashara rajulan shikenan tamiz din ya ma bayani wannan goma sha ɗaya shine mubilu din kenan nakira sannan kuma tamizi yana zuwa nakira kenan tamizi ismi ne tamizi ma'anar min yake zuwa da shi tamizi yana zuwa ma da bayanin wani abu da yake rufe sannan tamizi na kira ne ba ma'arifa ba ne abubuwan nan guda mu yusabu tamizan ana mishi nasaba wannan ismin da ya gabata a matsayin shi na tamizi ba wani yunsabu halan ba yunsabu tamizan da me za a mishi nasaba bima qad fassara abinda tamyizin ya fassara to wannan shine aminin wannan tamyizin wanda wasu malaman nawa suna ja da wannan cewa idan idan ka ce kashibiri kashibiri kashibiri nardan in ka ce li shibru ma'ana ka ce shibr shine awu na abin nan shibr ya ce kai ka ce ardan da ka ce li shibirin mutane ba za su gane ba ina da awu na shibir haka to na mene ne na yadi ne ko na mene ne sai ka ce ardan na fuloci na fili saboda hakan ka ce ardan din nan to tamizi ne me ya mishi na saba to shi wannan shibir din da shi tamizin ya fassara shi ne amininsa wanda ya mishi na saba in ka ce wa kafizin burra li kafizun ka ce burra kafiz din awu ne kamar kamar irin awun buhu ka ce ina da buhu daya to na menene buhu da kake da shi ya ce burran na alkama ne saboda haka wannan burran din tamizi ne amininsa wanda ya mishi nasaba shine abin da ya fassara shine kafiz din kafiz shine amininsa haka wa manawaini manawaini din awu ne da ake da abu awun abin da ake auna shi abu ruwa ruwa duk abin da za a auna shi da ruwa ruwa ka gane ai misali wa manawaini aslan ko zuma ko nono abin da ya kama da wannan komai ka ce manawaini ne sai ka ce aslan aslan din mansubu ne ala tamyizi sannan amilinsa abin da ya masa nasaba shine wannan manawai ne abin da shi tamizi ya fassara haka nan wa tamran din gaba daya to saboda haka amilin tamizi shine abin da tamizin yayi wa fassara shine yayi wa tamizin nasaba kokarin malaman nawa suna so ne duk wani abin da irabi ne marfu'i mansubi majrur to a nemo abin da ya mishi nasaba kun san akwai wani ana ce shi ibn Muta al-Andalusi wanda abokin ibn Hazm ne zahiri zamanin su kusan daya to shi zahiri ne amma a nahawu wato yadda ta'idodi na zahiriya shi ya tabbaka a nahawu abubuwa da yawa na malaman nahawu bai yadda da su akwai littafin da ya rubuta arraddu ala duhaji yi wa malaman nahun raddi masu bahisi sukan iya binciken su su samu littafi yi wa malaman nahun raddi abubuwa da yawa yanzu misali shi a wajen sankace yadda ribu fi'ilun tsari ba mafu'un ba kun ga basrawa suna cewa ne ta jargudi minan nasibi wal jazimi ba ma'ana fi'ilun tsari ya samu marfu'i ne saboda ba nasibi saboda ba jazi da akwai nasibi mansubi zai zama da akwai jazimi majzumi zai zama tunda ba kowanne ya zama to mafuci bai yadda da wannan kawai filin zarin dama can mafi ba don wai rashin nasibi ko rashin jazimi ba akwai irin wannan da yawa matsalolin nahau yana inkarinsu wa ba da zi wa shibi وبعد ذي وشبه حجره إذا أدبته كمد فنطة غذاء yace wa ba da zi bayan wayannan abubuwan da ya kawo maka su na awun awun abubuwa daban wa shi da abin da ya kama da su wannan yana nufin da abubuwan da ya kawo irin su shibir din su kafis din su manawaini din da abubuwan da da su ake auna abu na mudu ko na sikeli ko na buhu ko na kwano duk wayannan abubuwan da da su ake auna abu idan bayan su idan bayan su wa shibiha da abin da ya kama da su kuma ujuru in kaga dama ya ce ka yi mishi jarra za a zabtaha in ka mishi idafa ka muddu hintacin giza ka ce muddu li muddun asalinsa li muddun hintatan tamizi li ina da mudu daya na menene hintatan da nasaba na alkama to idan ka yi mishi idafa li muddu hintatin kaga dama za ka mai da shi majnun limuddu hintati maimakon limuddun hintatan tamizi ma'ana duk tamizi in kaga dama zaka mishi tamizin zaka mayar da shi majnun bil idafa muddu hintati giza giza din asalinsa giza da hamza ne yayi kasarinsa ne domin tatimin baiti والنسب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل من الأرض ذهبا yace idan shi wannan idafa ba tamyizin aka yi wa ba wani abu daban ne to dole ne a kawo tamyizin a mishi nasaba misalin misalin da dazu ya bayar ka muddu hintacin giza dinnan muddu mudafun hintacin mudafun ilayhi hintacin din shi a asali shi ne tamizi a asali shi ne tamizi da ke asali shi ne tamizi aka mai da shi mudafin da zai iya zama to majruri to amma abin da aka masa idafa in asali ba shi ne tamizin ba fa to za a kawo tamizin ya zama to mansuri wannan wujuban ne shi yasa ya ce wannan su ba da ma udifa nasaba din bayan an yi idafa wajaba ya zama zai zama wajibi in kana in ya zamo misla mil'ul ardi zahaba saboda ka ce mil'ul ardi mil'ul mutafin ardi mutafin ilayhi ardi din ba shi ne tamyizi ba asali to dole ka kawo tamyizi ka yi mishi na saba wujuban shi ne zahaba da ya kawo zahaba ai mil'ul ardi zahaban mil'ul ardi zahaban bambancin wannan matsala da wancan wancan mudafin ilayhi din shine tamyizi wannan kuma al-ardu mithl al-ardi din mudafin ilayhi din ba shine tamyizi ba to a wannan lokaci dole ne anan ka zo da tamyizi din ka mishi nasaba ka mishi nasaba wal fa'il al-ma'nasiban bi af'ala mufaddalan ka anta a'la manzila yace duk lokacin da a tamyizi kaga fa'ili na ma'ana a fa'ili na ma'ana shine wal fa'idal ma'anan siban in siban wansi wansi wan wansiban al fa'idal ma'ana fa'ili na ma'ana kamishi nasaba bi af'ala da ismu tabdili af'al mufaddala kana mai mayar da shi mufaddali wanda aka fifita da wannan ismin mafmuri ka an ta'ala misal ka ce kamar ka ce an ta'ala sai ka ce manzila wannan manzilan din ka mishi nasaba ne saboda asalinsa shi ne fa'i kamar ka ce an ta'ala manzilu ka ne an ta'ala manziluka manzilu din shine fa'ili a asali a ma'ana to da ka mayar da shi layin tamyizi kuma ka anta a'ala sai ka ce manzila sai ka bashi linasaba wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuba mai ka akrim bi abi bakrin aba haka na duk wani bayan duk wani abinda ya buƙaci ta'ajjubi duk wani abin da ta'ajjubi ne a adawati ko siyaqi na ta'ajjubi misali ma akrama ko akrim ma a'azama ko a'azim irin wannan duka to zaka kawo abin nan tamyizi misali shine ka akrim bi abi bakri kace akrim bi abi bakri zaka ce kai abubakar da karamci yake ko kai mamakin karamcin abubakar to karamcin amin shine aba a uba a uba shine yake da karamci to saboda haka duk abinda yake dauke da ta'ajjubi to bayan sa zaka kawo tamyizi wanda yake yake masu wajrur bi min in shi'ita ghayra zil adat wal fa'il al ma'ana qatib nafsan tufat yace in kaga dama tamyizi a can ya ma magana cewa zaka iya mishi jarra da idafa nan kuma yace wajrur bi min in ka ga dama in shi ita in ka so ka yi wa tamyizi din jarra da min amma ghaira zil adad banda tamyizin adadi ba zai yi ka yi mishi jarra da min ba wal fa'ilil ma'ana banda tamyizin da ya zo fa'ili a ma'ana misalin tamyizin da ya zo fa'ili a ma'ana ka tib nafsan idan ka ce tib ka ce nafsan nafsan din tamyizi asalinsa tabas nafsuka tabas nafsuka fa'ili to fa'ilin ne ka juya shi kamar yadda shi ta misi to ba zai yi kai mishi jarra jarra da dalil ba ba zai yi ka ce dib min nafsika ba haka adal tamyizin adadi misali ja'a ahada ashara rajulan ba zai yi ka ce ja'a ahada ashara min rajulin ba ba zai yi ba in ka cire wayannan nau'i guda biyu tamyizin adadi tamyizin fa'ilul ma'ana to sauran tamyizi in kaga dama ka mishi jarra kenan kana da irabi nawa a tamyizi kana da irabi uku asali ka mishi nasaba ko ka mishi idafa da jar ko ka mishi jarra da min wannan halayya guda uku su ne a tamyizi wa amilan tamyizi qaddim mutlaqa wal fi'lu dhu tasrifi nasran subiqa yace wa qaddim amilat tamyizi yace amilin tamyizi wanda dazu muka yi bayanin cewa shine abinda tamyizin ya fassara shi yace koyaushe mutlaqan koyaushe ka gabatar da shi amma yace wal fi'lu dhu tasrifi a lokacin da fi'ili ya zamanto mutasarrifi ne to idan fi'ili ya zama tutar mutasarrifi ne naziran su a kaɗan a kaɗan yana zuwa kaɗan ya zama to an gabatar da shi amini in aminin ya zama to fi'ili ne wanda yake mutasarrifi a wannan lokaci ce kaɗan ya ce ana gabatar da ana gabatar da amini ba shi da yawa shi za mu tsaya nan sun zo ƙarshen jufi na farko za mu tashi rufu jar in sha Allah subhanahu